نكرة وأخذتهم الريبة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آيلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود نعم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا جمعة ترى قوة رمضان hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shine ya daidai da talatin da ɗaya ga watan March miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da uku a cikin wannan lokaci dai a kamar yadda aka sani a cikin wannan sura mai albarka da muke karantawa suratu hudin kuma cikin wannan darasi da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani to har yanzu muna cikin kissoshin annabawa kamar yadda aka sani kissar nan ta annabi nuhu alaihi salam da ita suratu hudin ta fara bayan an gama ta aka yi ta hudu din bayan an gama ta aka yi ta salihu bayan an gama ta aka shiga wata bangare ta annabi ibrahim amma kuma akan hanya ta zuwa shiga kissar lutu alaihi salam don haka a jiya kamar yadda aka sani mun yi magana akan zuwan baƙi wajen annabi ibrahim alaihi salam shine inda Allah ubangiji ya magana akan cewa walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi'ijlin hanir فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أولنا آيوي Allah Ubangiji ya ba mu labarin cewa hakika manzanninsa, wato ’yan aikansa mala'iku ne, sun zo wa annabi Ibrahim da suka zo masa, sai suka yi masa sun zo wa laƙar jarusun na Ibrahim Bilbushra suka zo masa da bishara. kuma ƙalu abinda suka ce masu suka ce salaman muna yi maka sallama shi ma ya amsa musu da cewa salam fama labita bai zauna ba an ja bi ijlin hanid ya kawo wannan dan maraki soyayye ko gashashe ko kuma bankararren da aka gasa akan a dutse haka aka kawo musu shi to jiya an kawo wannan dan maraki dai bai je samu ciwa ba an kawo shi an ajiye dai amma ba ba samu an ci ba saboda bakin ashe ba sa cin abinci mala'iku ne kuma a shi annabi ibrahim alaihi salam ya shahara da karɓar garar baki ya shahara da yin ziyafa shi a ƙa'idansa ana cewa ma shi ne farkon wanda ya sannanta garar baki annabi ibrahim alaihi salam ba ya taɓa cin abinci shi shi kaɗai shi haka yake yi duk idan ya tashi in aka yi abinci to sai an nemo wanda za a ci abincin tare da shi akwai wata riwaya da ake daga isra'iliya sai ake yi irin al-qurtubi da al-qadi abubakar bin al-arabi sun kawo su a cikin littattafansu suna cewa wai wata rana annabi ibrahim alaihi salam ya sa aka yi shirya abinci yana jiran isowar bako bako bai iso ba saboda haka sai ya tashi ya tura ya ce aje a nemo bako aka tafi ana ta neman mutumin da zai zo ya ci wannan abincin ba magana zan sa a shiga cikin gida a cinye abinci bane wai mutum ya cinye daga shi sai iyalinsa a'a shi fitowa yake yi da abincin neman yanzu nan wannan akwai wata al'ada da mutanen Sudan suke yi akan hanyar babban titi highway zaka ga idan lokacin sallah lokacin bude baki ya kusa yara matasa za su rika tsayawa bakin hanya suna tsayi da motoci masu tafiya suna nuna musu suna haɗa su da Allah dan Allah ku tsaya ku sha ruwa kuma abinci ne za a shirya mai kyau sosai irin na larabawa saboda haka aka ake yi annabi ibrahim ya nemi bako bai samu ba sai ce to a shirya a tafi a je a nemo masa bako aka tafi sai aka nemo wani bako ashe shi wannan bakon ba ma musulmi bane yana zuwa da ya zo ya zauna sai ce masa to san milla yi bismillah sai ce menene menene Allah kuma yace a kai baka ma san Allah ba sai yace to tashi ba za ka ci abinci na ba ba ko ya tashi ya kama hanya yace ya kama hanya ya tafi sai Allah yayi wahayi zuwa ga Annabi Ibrahim aka ce masa Ibrahim yanzu abincin naka da zai zo ya ci yanzu ya tashi ya tafi shine yanzu kai har abin ya ya dagula maka lissafi dan bai yi bismillah ba gashi ni da na halicce shi na san cewa kafiri ne tun daga haifuwarsa har ya zuwa yanzu ban daina ba shi abinci ko ban taba kosawa aka haka ka ce yau ɗaya kawai sai annabi ibrahim sai kuma sabon aiki ya tashi sai ya miƙe ya bi shi da gudu shi da kansa ya fito ya bi shi je ya taro shi ya ce masa da Allah dawo ka zo ka ci abinci ta ba zan dawo ba ka zo ka zo na ka mun wulakanci kuma yanzu na dawo ka ƙara mun wani wulakanci a ba zan zo ba ya matsa masa ya ce kai bari ka ji ubangiji na ne yayi wahayi zuwa gare ni yace lalle lalle na dawo da kai domin shi yana ciyar da kai a hakan da baka yarda da shi din ba amma bai taba kosawa da haka ba sai ni yanzu zan yi haka sai ta ubangijin ka ne yace haka sai sai sai sai lalle kuwa ubangijin da yayi wannan abun ubangiji ne karimi nayi imani da shi saboda haka sai dawo tare da annabi Ibrahim yayi bismillah din kuma ya ci abincin to saboda haka annabi ibrahim mutum ne wanda ya shahara da wannan sannan da aka kawo abincin kafin ma ai komai sai suka ce to mu ba ma cin abincin baki ba ma cin abincin an kawo mana sai in za mu mutumin da zai kawo mana abincin ya yadda za mu ba shi tukwici me tukwicin wannan abincin sai ce shi ma yana da tukwici ya ce menene tukwici sai ce ku ce bismillahi a farkonsa ku ce alhamdulillahi a ƙarshensa za ka sai jibril ya kalli mika'il ya ce lalle wannan ya cancanci Allah ya rike shi a matsayin khalil dinsa tun da kuwa baya mantawa da Allah a cikin komai nasa to sai da ibrahim da ya kawo wannan dan maraki sarrafaffen dan maraki aka kawo aka aje katin ina gaya mana wannan wannan starter ne a fara ne fa kafin a kawo ainihin abinci daga gida shine wannan aka kawo shi irin kudan fara tabawa kuna ci ana cewa baki daga ina aya mutanen kaza in an san garin to shine aka fara kawo musu suka zo za ci ha annabi ibrahim ya kawo abinci amma falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi yayin da ya ga wannan hannayen nasu ba sa kaiwa zuwa ga wannan ɗan maraƙi duk da kuwa ga shi tanadadde kawai sai dai a ci gaba da ci ya da kyau to sai ji kuma sun wato kamar sai ya zama sun zama lalle baki ne a wajensa ko ko a ce sai ya zama bai ma yadda da su ba wa aujasa minhum khifa kuma sai ya koyi tsoro a tare da su tsoron su ba amma sai ji lalle tsoron su yake yi qalu to sai suka gane suka ce la takhaf kar ka ji tsoron haka inna ursilna mu an aiko mu ne ila qaumi lut zuwa ga mutanen lut wa imra'atuhu نعم و- وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إس- ومن وراء إسحاق يعقوب haka yake cewa min wara'i wa min wara'i ishaqa yaqub نعم haka su alal bigayi in aradna hasuman haka kalu ne ke cewa نعم hamzar ake gabatarwa a wannan din tafsir- tafsir din ake ko ibdalin ake gabatarwa نعم shine yake cewa a
وامرأته wamra'atuhu qa'imatun Ma- matarsa shi annabi ibrahim alaihi salam ana cewa sunanta sarra imra'atuhu qa'imatun tana tsaye to anan wajen to bari mu ci gaba a qa'imatun fa dhahikat sai tai dariya fa basharnaha sai muka yi mata albishir muka mata bishara bi ishaqa da da mai suna ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ishaqa ma sai muka bata yaqubu wa min wara'i ishaqa yaqubu ko wa min wara'i ishaqa yaquba akwai shi zamu zo kan shi akan qira'a yana cewa wa mar'atuhu matar shi annabi ibrahim sara qa'imatun tana tsaye tsaye wannan aka ce tana tsaye da hidima a kansu shine abin da ake nufi ba ana nufin tana tsaye ƙiƙab bane a kansu a'a tana tsaye wajen yi musu hidima yayin da akwai wata qira'a da ake daga Abdullah bin Mas'ud Shawiya da take cewa wa imra'atuhu qa'imatun wa huwa jalis haka ake karanta وامرأته قائمة وهو جالس فضحكت فبشرناها بإسحاق هكا أكي كرنتا أقولت وامرأته قائمة وهو قائد فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب so yana zaune ita take hidima da kaiwa da komowa a wajensa fabahikat sai ta yi dariya menene dalilin dariyan nan tata anan ma malaman tafsir sun yi maganganu da yawa wasu suka ce ta yi dariya ne saboda ganin da annabi ibrahim ya shiga tsoro amma yanzu ya samu isti'na ya fara samun ɗebe kewa don haka sai ta yi dariya da ta gane ba mutanen tsoro ba ne a ta yi dariya ne saboda ga abinci an kawo wa baƙi abin marmari amma sun kici wannan abin dole zai bata dariya yayin da akwai wata riwaya da aka daga ibnu abbas yace fa dhahikat dinnan wai ma'ananta shine fahabat sai haida ta zo mata a wannan lokacin saboda ana cewa wai dhahikatil aranibu idan a a zomaye in sun fara a in sun yi al'ada sai ana cewa dhahikatil aranib saboda haka wannan haka ne sifa wasu kuma suka ce a'a wannan mai nisa ne ya yi nisa da yawa abin da ake nufi shine akwai kamar yadda alfarra cikin malaman nahau suka faɗa yace a cikin magana akwai taqdim da ta'khir wa imra'atuhu qa'imatun fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba ko yaqubu fadhahikat saboda haka akwai ita matan tana tsaye sai muka yi mata albishir da ɗa mai suna Ishaq muka ce bayan sama akwai wani mai suna Yaqub ɗan wannan Ishaq ɗin. To wannan bisharar da ta ji sai ta yi dariya shi ne wannan fazaki kaɗin da aka yi magana. So ko ma dai wani mutum ya ɗauka ta dai yi dariya. Ba ku balaci ba tu fi sarwatin fa sakkat wajaha fuskanta ta sake tana mai nishaɗi shine tace wa qalat ajuzun aqim wani kauli kuma an ce wannan abun ya faru ne bayan an ce an yi musu bishara da ɗa inda Allah subhanahu wataala yayi magana yace fa basharna bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub qalat ya waylati ya waylata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib to wannan abun ne yake bata mamaki da har yasa sai dariya kai wannan abun mamaki ne yau a ce yau gani da ciki saboda ana maganan ta kai shekara 90 a wani riwayan an ce shekara ta 99 a wani riwayan shi kuma an ce shekara ta 100 wata riwayar an ce shekara ta 120 daidai wacce ta ce shekarar ta tis'in ta ce shekarar sa ɗari da ishirin ta ce shekarar sa ɗari daidai wacce ta ce shekarar ta tis'in da tara ta ce shekarar sa ɗari da ishirin daidai aka zo aka ce musu to za a musu bishara dama abin da ya biyo su kenan an kamo hanya an yi sonan wajen shine aka ce to bari a tsaya a yi haka to shine a fadalikat sai ta yi dariya ta yi murmushi fa basharnaha sai muka yi mata bishara bi ishaqa da ɗa mai suna ishaqa wa min wara'i ishaqa bayan ishaqa kuma akwai yaqub shine annabi yaqub alaihi salam to wannan yaqub shine qurra'u wasu sun karanta shi da yaqub yaqub wasu kuma sun karanta shi da yaquba shine inda ash-shatibi a cikin maganar mutajiya da yake cewa samuda مع الفرقان والأنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصل نما لثمود wannan wajen samud din da muka yi magana akai yace nawwinu wahfizu ridan inda muka ce alkifai li samud din ne yake cewa sai ce nawwinu wahfizu ridan sai yace wa yaqubu nasbur raf'i an fadilin kala nasbun raf'i nasbar da za a yi wa raf'an yaqubu innan a masa nasba ya koma yaquba to an fadilin kala an ainun din hafsun fa'un din hamzatu kala kafun din ibnu amir ashami saboda haka an fadilin kala saboda haka da hafsu masu ruwaya daga asim da kuma hamzatu zayyat da kuma ibnu amir su cewa suke wa min wara'i ishaqa yaquba ba yaqubu ba da muke da muke karantawa a nan wajen saboda haka ina ga mushafin ku za ku ga yaquba yasa a cikin wannan amma na tu saboda yana daga cikin masu karantawa da albaqun duka baki dai sun karanta shi da yaqubu to shine shine inda shi ashadi bi ce wa yaqubu nasbur raf'i an fabilin kala an ta hafsu ko sai kuma fa ta hamzatu sai kafun ta ibnu amir to waɗannan su uku a su suke cewa wa min wara'i ishaqa yaquba to takdirin da za a yi musu duka fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa basharnaha bi yaquba to kaga ba udin ta fito mai fatha din ya fito nasba din ta fito saboda haka bishara aka yi mata ta da jika a lokaci daya saboda haka sai a ce kuma فبشرناها بإسحاق وسيأتي من بعده يعقوب shi kuma kaga dan man ta fito raf'an ta fito ko kuma takdiri da yawa ma wanda duk wadannan zai zai dauka a haka to alayhi halin dai abinda wannan yake nunawa Allah ya mata bishara da Annabi Ishaqa ya kuma mata bishara da Ishaqa din zai haifi da mai suna Yaqub Allah ya bayar da wannan dama shi Allah ya tashin da tashin abu ai kaga a can mun yi magana akan Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce fushana bi gulamin halimin ko ya ce bi gulamin alim wa basharu bi gulamin alim a hijir da a zariyat don kuma bi gulamin halim kuma a safat ko yatsin kaga duk wannan yana nuna akan amma faɗi abinda za su samu din kuma an faɗi cewa mai jimiri ne ko ko masani ne haka da zai ba wa annabi zakariya ɗa yace ya zakariya'u inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya za mu baka da kuma ma sunansa yahya saboda haka Allah subhanahu wataala irin kalar bishararsa zai ba da nau'i kuma ya faɗi suna saboda magana ce ta gwaninta magana ce ta isa magana ce ta wanda ya isa ya yi yanda yake so ya yi shikenan kawai amru li shay'an yaqul lahu kun fayakun shikenan magana ta kare to wannan shine Allah ubangiji sai ce mana to bayan ishaqa din ma kuma ya ba su yaqub qalat sai ta ce na'am قالت يا ويلتى آيلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب za ka yi tafsirinsa ne a lidu نعم Eh, qalat ya wailata sai tace to ya eh, kaito na a alidu yanzu ni ne zan haiku wa ana ajuzun ga ni tsohuwa wa hadha ba'ali shaykha shi kuma wannan shi ma wannan mijin nawa shi ma ga shi kuma shaykhan tsoho alal hal aka basa nasba akwai wata qira'a ta ziyar suke cewa wa hadha ba'ali shaykhun haka yake cewa ba shaykha ba inna hadha wannan abun lalle ko la shay'un abu ne lalle abu ne ajibun mai ban mamaki مم.
a ce dai yau ita ce za ta haifu ni gani da tsufan nan nawa shekara 99 ko shekara 90 kaga a wannan lokacin har ta ma daina yin al'ada shi kuma gashi kuma mijinta ya kai shekara 120 wa hada ba ali shekha مم.
inna hadha la shay'un ajib yace lalle wannan hakika abu ne na mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki a ce tsofaffi irin waɗannan abun za kuma su zama sun haifu a irin wannan wannan abun akwai abun mamaki to sai suka ce mata نعم قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد qalu sai suka ce mata ata'jabina sai suka ce yanzu ke ata'jabina za kina kina yin mamaki ne min amrillahi daga al'amarin Allah kin manta cewa Allah in ya ga dama sai ya fitar da halitta ma ba tare da wani dalili ba ba uba ba uwa ma ba haka yayi Adamu ba da ya tashi halittar matarsa Hawwa'u sai ya halicce ta da uban babu a- babu uwa ita bata zauna a cikin ciki ba da ya tashi halittar Isa sai ya halicce shi da uwar ba uban to balantana ku ga ku ga uwa ga uba shi da yake halitta ba uwa ba uba aha ata'jabina min amrillah rahmatullah ita kuma wannan ai rahamar Allah ne wa barakatuhu alaikum da kuma albarkarsa a gare ku ahlal bait ya iyalin gidan annabta ko kai takdirin ya ko kuma kafi ahlatin an yi masa nasba ne saboda ikhtisas kamar yadda dai muka sani a nahawu ahlal bait wa wa barakatuhu alaikum ahlal bait saboda haka yayi samu nasban sa ne lil ikhtisas innahu shi Allah din nan mai yin wannan abun hamidun majid ko Na'am.
mai yawan godiya ne ga ayyuka ko ko abun a godewa ne cikin ayyukansa مم.
majidun kuma mai girma ne wato majidun ne mai girma ne mai ɗaukaki wanda in yayi abu to dole kuma a yaba da wannan abun da yayi domin ya yi shi bisa ga isa da kasaita مم.
shine Allah madaukin sarki yake magana yana cewa ai ba abun fi mamaki bane rahama ce ta Allah مم.
kuma albarka ne a gare ku ya iyalin gidan annabta iyalin gidan annabi ibrahimu alaihi salam to shikenan yanzu annabi ibrahim kaga da alama sun saba da bakin nan tsoro kuma yanzu ya kau to ashe a a nan wajen a ya fahimci cewa ba ba mutane bane ya fahimci cewa akwai wani abu da ya kawo su domin abin da suka yi magana a kai suka ce ke ma mun baki bishara da ishaqa bayan ishaqa akwai tsamsa yaqub to kaga ita ma yanzu ta samu sakewa da shi ta samu sakewa da waɗannan bakin shi ya wailata kai to na yanzu a alidu yanzu zan za a ce zan haifu wa ana ajuzun gani ina tsohuwa wa hadha ba'li shaykha kuma gashi shi wannan mijin nawa shi ma gashi tsoho lalle wannan abun mamaki ne inna hadha la shay'un ajib suka sake maida mata magana kaga an samu hi- hira ta ta farke kina fitan su suka sake maida mata magana ta'jabina min amrillah kina mamaki ne daga al'amarin Allah ai wannan rahamar Allah ne ai wannan albarkar Allah ne a gare ku ya iyalin gidan annabta domin shi Allah da ya muku wannan abun hamidun ne kuma majidun ne gashi abun a godewa a aikinsa gashi mai girma ne wanda aikinsa irin na girma yake yi da ɗaukaka da ƙasaita Mm.
saboda haka ku gode wa Allah da ya muku wannan baiwa bayan kun ɗebe tsammani akan hakan za ta yi ko ba za ta yi ba مم.
to amma yanzu kun tabbatar da cewa zai iya yiwa a ciki Mm.
to shine aka ce to da aka yi wannan bisharar aka yi wannan maganar to shine sai sai dariya saboda haka suka ce alfarra yace tana iya yiwa wannan bahikat din ya faru ne bayan an gama wannan tattaunawar ta samu nutsuwa da su sannan shine kuma sai ta ji wannan dariyar ta zo mata to shine sai Allah ya ce mana نعم.
Mhm.
فلما ذهب أن إبراهيم وروء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم ع- لحليم أواه حليم- م- حليم.
نعم لحليم أواه منيب na'am to shine sai yake cewa falamma dhahaba an ibrahim ar-raw'u وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب نعم yace to falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u yayin da wannan firgici da tsoron nan na farko wa awjasa minhu khifa ko Mm.
to da ya tafi ar-raw'u din firgici da razanin da ya bassu da ya tafi ya bar shi yanzu tunda an samu hira ya gane waɗannan dai baki ba abun tsoro bane Mm.
ya gane ‘yan aikan badaɗinsa ne wanda yake ji da shi Ubangijinsa, shi yasa ya ce musu ku ce, Bismillahi a farko ku ce, Alhamdulillahi a ƙarshe kun biya ni tukwici, kun ba ni tukwici. To, da aka zo aka yi wannan magana bayan an tattauna, yayin da tsoro ya tafi daga barinsa, waje atul bushra, albishir ya zo masa da shi an masa bishara za a ba shi ɗa. to sai kuma gashi yanzu yujadiluna yana yin ganawa da mu dan wannan mujadala din ba musu yake yi ba dan baya musu da al'amarin Allah ai haka amma dai sai ga mu yana tattaunawa da mu a cikin al'amarin mutanen lutu shine abinda nake gaya mana a cikin a, a suratul ankabut Allah subhanahu wataala yake cewa walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ala hadhihi al ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al ghabirin ولما جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى yayin da manzanninmu ‘yan aikanmu suka zo wa annabi Ibrahim da bishara, ƙalu a cikin bisharar da suka gaya masa sai suka ce masa inna muhliku ali hadhihi alqarya mu za mu halakar da mutanen waccan alƙaryar suka yi nuni zuwa ga Sadum garin da Lutsu yake haka suka gaya masa to sai ce inna ahlaha kanu zalimin suka ce haka mutanen wannan garin sun kasance masu zalunci qala inna fiha luta shine nake gaya mana a kissoshi da ruwayoyin da aka ruwaya musamman riwaya da aka daga Abu Ibn Abbas ko malaman tafsir da yawa sun ta kawo ta an ce ma a wata riwayan ya fara da cewa yanzu za ku halakar da alƙarya idan ya zamanto akwai mutanen da suka yi imani mutum 300 suka ce a'a ya ce ɗari biyu fa suka ce ba za mu halakar ba ya ce ɗari ɗaya fa suka ce ba za mu halakar ba sannan ya ce hamsin fa suka ce ba za mu halakar ba yayin da akwai ruwaya da ta fara daga hamsin ɗin yanzu idan mutum hamsin akwai su a gari za ku halakar da garin suka ce a arba'in fa suka ce ba za mu halakar ba sai talatin fa ce ba za mu halakar ba ya ce ishirin fa suka ce ba za mu halakar ba ya ce goma fa ce ba za mu halakar ba ya ce biyar fa suka ce a ba za mu halakar yace to da Allah yanzu dai ku bani labari idan akwai mutum ɗaya fa mu- mumini suka ce a ba za mu halakar ba ai saboda mutum ɗaya ba za mu halakar da alƙayya ba sai qala inna fiha luta sai ce to ludu yana nan a cikin wannan garin da kuke so ku je ku halakar nan akwai ludu dan dan uwana akwai ɗana ludu yana wajen qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce to ai mu ne muka fi sanin biman fiha ga wanda ya zama yana cikin garin amma shi ludu din la nunajjiyannahu za mu tsaratar da shi wa ahlahu da iyalinsa illa mar'atu sai wata mata sa daya kanar min al-ghabirin ita kam wannan tana daga cikin waɗanda suka za a bari a wajen kuma za su halaka dan tana daga cikin waɗanda lalle azaba za ta shafe su ba za ta iya fita ba Allah ya ga musu wannan abu to yanzu magana ta kare a nan domin sun riga sun yi wa annabi Ibrahim bishara kuma abincinsa dai bai ciyu ba sai dai ajiye wasu bakin saboda dai wannan dai su su ba sa cin abinci eh haka to kamar yadda muka yi magana a kai yanzu ko da mutum goma sha ɗaya ne aka kawo musu ɗan maraƙi aka ce ku fara taɓawa kafin a yi wannan a kai ya kake gani ai ai ba- ai da kir za a iya cinye shi to ballantana kuma ana magana akan cewa watakila su hudu ne wasu sun ce su uku ne an ce jibril ne da mika'il da israfil wasu sun ce su hudu ne akwai jibril da mika'ilu da da Israfil akwai wani mala'ika da ake ce masa Rafa'il shi ma aka hada da shi so koma dai su nawa ne dai ya kawo dai ba a dai ci ba an tafi an yi bishara kuma sun gaba sun tafi wajen Annabi Lutu alaihi salam to shine sai ce da Ibrahimu bishara ta zo masa tsoro ya tafi ya bashi bishara ta zo wajensa sai gashi yana gagga yana tattaunawa da mu a cikin al'amarin Lutu yana jayayya da mu a cikin al'amarin Lutu inna Ibrahim ya ce kai annabi Ibrahim la halimun wallahi shifa mai hakuri ne mai jimri ne awwahun mai tsananin tsoron Allah ne munibun mai tsananin komawa ne zuwa ga Allah al'awahu mai tsoron Allah dan mun faɗe shi a suratul tauba saboda tsoron Allahnsa ne yasa har yana yin ta'awwu yana yawan yin nishi saboda jin tsoron Allah sai aka ɗauki sifar nishin nasa awahun ɗin kasiru ta'awwu aka ɗauke shi akan ma'anar me yake haddasa masa da wannan ta'awwu ɗin tsoron Allah ne to saboda haka mai tsoron Allah ne shi munibun kuma mai komawa ne zuwa ga Allah komai nasa yana mai da shi zuwa ga Allah wa Ibrahim allazi waffa Ibrahim shine allazi waffa wanda ya cika alƙawarin Allah annabi Ibrahim alaihi salam shine baban annabawa da manzanni yana daga cikin wani matsayi da annabi Ibrahim ya samu shine Allah ubangiji yake cewa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu yi koyi da shi thumma wahayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yake gawa manzon Allah ake ga mishi Allah da ya tashi yabansa ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan aka kara masa da wacce tafi haka kuma wahaina ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa kuma ya sake cewa wa ma kana min balan cin ya ce wa lam yakun minal mushrikeen yanzu ya sake cewa wa ma kana minal mushrikeen wajen abu goma sha daya medal din sa kawai duk tambari ne da aka baiwa annabi ibrahim alaihi salam saboda matsayin sa ibrahim kana ummatan shi kansa al'umma ne shi kadai gayya ne qanitan lillahi mai kaskantar da kai ga zuwa ga Allah hanifan mai karkacewa daga duk wani addini in ba kaɗaita Allah ba walam yaku minal mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba shakiran li an'umihi mai godiya ga ni'imar Allah ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim ya shirye da shi zuwa ga tafarki mai kakke wa atainahu fid dunya hasanatin anan duniya mun bashi ambato mai kyau wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira wallahi yana cikin managarta bayi Allah ne yake wannan magana fa a ƙarshe ƙarshen suratul nahl kaga tara sannan aka ce sun ma'auhaina ilaika sannan muka wayi zuwa gare ka ya Muhammad an ittabi millata Ibrahim anifa kai ma bi al'um addinin na Annabi Ibrahim sannan ya sake kawowa wani abu na sha daya wa ma kana min al-mushrikina bai kasance daga cikin mushrikai ba har ma suka ce har inna ma ju'ila sabtu da shi ake inna ma ju'ila sabtu ala allazina ikhtalafu fihi shi kansa as-sabtu an sanya shi ne a bisa waɗanda suka yi sabani a cikin sha'anin Annabi Ibrahim saboda haka ba karamin mutum bane inna ibrahima la halimun mai jimiri ne mai hakuri awahun mai kaskantar da kai ne ga Allah kuma mai tsoron Allah ne munib kuma mai komawa zuwa ga Allah ne a cikin komai nasa aha يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم مكتي يا كي إبراهيم أعرض عن هذا ككودة كي دقبل وأن تتونا ورد innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijin naka fa yazo fa ai maganar labari muke baka yanzu tukunna ba muna neman opinion ba muna neman ra'ayinka bane no muna gaya maka ne cewa an riga an tabbatar innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijin ka yazo wa innahum atihim kuma lalle lalle hakika akwai azabun azaba atim zai zo musu kuma wannan azaban ghairu mardud ba wanda za a maida bane so saboda haka kar ma ka sa baki a cikin wannan maganar barmu da su أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود سو ينزو سنبر وجاء النبي إبراهيم tafiya ta shura an tafi kuma wajen lutu Mm.
an tafi sadum sadum nan ne babban birnin amma alƙaryu ne kamar guda hudu a wani riwaya an ce guda biyar sadum ne babban garin a nan lutsin yake a nan kuma yan iskan suke taru suke tare a ciki nan ne headquarter yan iska shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana labarin su نعم مم.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب To, a kamar yadda na saba gaya mana, Allah idan ya ba da kissar Nuhu ya kawo ta Hudu ya kawo ta Salihu sai ya kawo ta Lutu. Kamar yadda ya faɗa a Raraf, ya ce, Waluban izqala li qaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان آكبة المجرمين ولما آيوي الله يأي مغانا أكي أتكين النم يتي ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تفسرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين هكا الله يفعل موسى أنا وجه أعنكبوت يتي ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فوانا آيوين الله ينا جاء من يندى سكي أتكين القرآن كذب القوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فصاع مطر المنظرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai haka ludu Allah nan ya ba mu labaran wannan waɗannan surorin da muka ja waɗannan ayoyin kaɗan daga cikinsu can a, a, Allah subhanahu wata'ala yana magana akan a, a, mutanen ludu a cikin suratul kamar aha kazzabar qaumu lutin ko يا- قد كذبت قوم لوط بالنذر فقال إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فلمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد تبعهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد استنى القرآن للذكر فهل من مدكر لنا آيوين ونن ولقد راودوه عن ضيفه فلمسنا أعينهم إنن to za mu ɗauke ta don ba a yi maganan ta a nan ba to za a zo akwai inda za ku gano za a gano maganan wala kadra wa duhu an zai faɗa masna a ayunahum fazuku azabi wa nuzur to wannan mutanen ludu da Allah ubangiji ya yi magana a kansu a da Allah ya yi magana a kansu shine sai nan wajen ya ci gaba da gaya mana sun wuce sun bar annabi Ibrahim يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود فلما جاءت رسل آه، أجاش؟
نعم إيه، فلما جاء هو لما ني.
ولما نعم.
ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم يا إن ده زما manzannin nan namu suka zo wa annabi lutu fi abihim sai ya kuntatu ya ji ransa ya ɓaci bihim da su idan an yi baƙi murna ake yi amma baƙin ludu a nan wajen sai abin ya zama ya ya ɓata masa rai Allah yana gaya mana haka yana cewa walamma an ja'at rusuluna lutan su'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun a wannan aya Allah ya ce ya kuntata daga barin su ya aka yi kuntata daga barin su ya aka yi da suka zo ya jiran sa ya baci saboda sanin halin mutanansa mutane ne waɗanda ba sa jin magana Allah ya gaya mana a tatunan fahisha ma sabaqakum biha min adam min alalamin atatuna alfahishata wa antum tufsirun a innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun ku ne kuke zuwa wa maza ba mata ba irin abin da suke yi kenan fa atatuna zukrana min alalamin yanzu ku rika zuwa wa maza daga cikin talikai wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku kyale ababen da abunda Allah ya halitta gare ku na daga matanku bal antum qaumun adu lalle mutane ku yan ta'adda to a cikin al-ankabut Allah ya ce wa lutan iz qala liqaumihi innakum latatuna al-fahisha ku fa kuna aikata alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min min al-alamin a cikin mutanen talikai ba taba samun masu yin irin kalan laifi irin naku ba mutanen lutu a inna kun latatunar rijalan sai ku rika zuwa wa maza kaga wannan ka ga shi wa taqauna sabil kuma kuna yin fashi da makami shi taqauna sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar kuma a dandalin ku kuna zuwa ga abinda Allah baya so abinda kuke yi duk wanda Allah baya so ne ku ne gulma ku ne yi da mutane duk wanda ya wuce ku zage shi ko ku ce wannan bai yi kyau ba wancan ya yi kyau wancan matar wane ce wannan matar wance ce watan aurenta ya mutu a wannan jiya aka daura mata duk kun san wannan abin wata tuna fi najikumul munkar zaman dandali suke a ramazan fara shi yasa na dauko ta ta an kabuci dan ga muku irin abin da suke yi amma abin da zai baka mamaki a al'ummar annabi Muhammadu ana iya samun mutum ɗaya wanda dai yana yin wannan abu su waɗancan din fa ana cewa wai an kakkasa su ne kashi-kashi manyan gari su ne suke yin liwatsi mutane sauran mutanen gari su ne tatu na fina bi kuma munkar suna zama su wannan akai ɗan iskan gari su ne suke yin taɓa'unar sabi haka fa suke yi aka kasa to yanzu kana iya samun mutum ɗaya wanda duk wannan abubuwan yana yi har shan jinin ɗan uwansu suna yi yanzu mutanen wannan al'ummar amma haka ake zaune shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a hadisin da Bukhari da Muslim suke riwaya da isnadin zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa man wajadtumuhu ya'malu qaw'a amala qawmi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wanda kuka same shi yana yin irin aikin mutanen lut ku kashe wanda aka yi da shi din da wanda aka yi wanda yayi din da wanda aka yi da shi duk abi a kashe su haka aka ce ayi shine hukuncin su a nan wajen babu babu a a babu sharadi na ihsan na cewa wai sai ya zama ya taba yin aure ne ai kaga azna wanda ya taba yin aure ne za a masa rajmu ko to wannan ai a duk haka kawai ake hadawa dukan su su biyun amma ba Abu Hanifa ma shi cewa abin da ya kamata a yi a hau can saman ƙololuwar dutse da shi sannan sai a sako shi in an sako shi kuma sai a bi shi da dutse saboda haka Allah ya yi wa mutane annabi annabi lutu din faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil ko falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil ko faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil a cikin hijri to wannan abin da Allah ubangiji yake gaya mana yana nuna mana cewa a aiki ne mummunan aiki haka yake to su mazan ne ke neman maza ƴan uwansu sun kyala mata yanzu al'ummar mu ta annabi Muhammadu maza suna neman maza mata na neman mata haka ake yi yanzu to duk kuma hukuncin su ɗaya ne tsananin da yake tattare da liwadi yafi na zina tsananin da yake tattare da sihati yafi na zina mace ta nemi mace yarwata ya fi na zina muni namiji ya nemi namiji ɗan uwansa ya fi zina muni a haka saboda babu wanda ya taɓa yin wannan abin sai waɗannan ƙazaman mutanen abin da suke yi kenan kuma cikin abin da suke yi fa ba su yi imani da Allah ba kazzabar qaumu lutin al mursalin ai haka Allah ya ce ko id qala lahum akhuhum lut lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajri illa ala rabbil alamin sun kire ai ba wato ba da imani bane a hakan bu su yadda da kadaitakar Allah ba ba su yadda da manzancin lutu ba sannan sun kirkiri wani aikin banza da suke yi shine na neman maza ƴan uwansu to yanzu da zaran an ga baki sun zo wannan wajen dole hankalin mai karɓar bakin mai masaukin bakin ya tashi saboda ba sa bin ƴan uwansu yanzu sun gama da junansu baƙi ne yanzu suke kwaɗayi zuwa ga baƙin to aka ce mutanen nan a manzannin nan na Allah mala'ikun nan su jibrilu sai aka kama hanya aka tafi sun je a wata riwaya kamar wata alƙurɗabi ya yi yake cewa suna zuwa bakin gari sai suka tarar da ‘yar annabi lutu alaihi salam tana ban ruwa a wannan ƙoramar ta sadum ɗin baiwar Allah sani da aiki yawwa kai baƙi ne ku kyawawan mutane mala baki ne ku ka ce eh mu ne baki yaya akwai inda za a sauke mu tace eh mutum ɗaya ne zai iya sauke ku waye shi babana tace ku tsaya kaɗan anan ta tafi ta ruga ta je ta gaya wa lutu suke gashi ta same shi a gona ga baki nan kai suna ina suna waje kaza na ce su tsaya har ka zo ce to kin kyauta yazo baki ne ku daga ina kuke a nan daga nan haka muke mala'iku ne shi ne to bismillah ku zo mu je gida a cikin wannan maganar ana cewa Allah ya yi wahayi ga annabi Allah ya gaya wa jibrilu akan cewa karka halakar da karku halakar da su tukuna har sai shi lutu din yayi shaida gare su sau hudu akan cewa mutanen banza ne in ya muku wannan shaidar to shikenan ba ga wa lutu ba annabi lut yana tafiya sai ce kai amma dai wai kuna da labarin garin nan da kuka zo ta ce menene ai mutanen garin ban taba ganin mutane a halittar Allah babu mafi sharrin da ya kai shi sun fi kowa sharri jibril ya kalli daya mala'ikan shi to daya eh suka ci gaba da tafiya aka ci gaba da tafiya ana tafiya sai kai a ƙarshe dai ta farko an ce yana dariya ya gaya musu saboda kar su ga jaza da gajiyawa da kasawa a fuskarsa a ta biyu sai ya faɗa wa za ta bihim zara'an zuciyarsa ta ƙuntatu da su ya ji ya ƙuntatu da wannan maganar ya ƙuntatu ya ta ubangiji ya ci gaba da bamu labari aha walan ma ja rusul na lutan fi abihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun asif lalle wannan rana ce mai matukar nauyi mai tsanani a gare ni waja'ahu qawmuhu waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
so bayan Allah ya gaya mana wannan yace a yace wannan rana rana ce mai tsananin mai tsanani a gare ni waja'ahu qaumuhu sai mutanansa suka zo masa yuhra'una suna gaggawa suna sauri ilaihi zuwa gare shi wa min qablu tun kafin yau din dama tun kafin yanzu kanu ya'maluna sayyi'at dama sun kasance suna aikata mummunan abu shine na bin maza dama sun saba da kuma waɗancan abubuwan a innakum latatuna rijala wa taqauna as-sabila wa tatuna fi nadikumul munkara duk waɗannan ga su an yi to don haka wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala sai ce ya qaumi haula ibanati hunna haru lakum yace ya ku mutane na ga 'ya'yana nan wajen waɗannan su ne atharu lakum su suka fi tsarkaka gare ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dayfi kar ku kunyata ni a cikin al'amarin bakin nan nawa alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku shin ba wani shiryayyen mutum ne ba mutumin kirki ne ku kama cikin ku قالوا لقد علمت ما لنا قالوا لقد علمت ما نعم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سكت مسألة قد علمت أي كاسن سوى ما لنا في بناتك من حق mu ba mu da wani haƙƙin da muke da shi a cikin mata ƴaƴanka wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma kai kan ai wallahi ka san abin da muke nufi wannan abin da suka ga masa kawai kenan mazan suka zo ne ba so anan Allah Ubangiji ya gaya mana a kaman a cikin suratul hijri dama Allah bayan yayi magana ya ce ya bamu labarin kisan Annabi Ibrahim alaihi alaihi salam qalu basharnaka bil haqqi fala takun min al qanitin qala wa man yaqnatu bi rahmat rabbi illa dhallun qala fama habbukum ayyuha al mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lut inna lamunajjum ajma'in illa imra'ata qatarna innaha lamin al ghabirin falamma jaa ala lut al mursalun قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاصل بآلك بكتء من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين so a wannan ayoyin Allah ya gaya mana yadda aka yi hiwar saboda haka ita ma ga ta anan balamma ta ala ludin almursalun qala innakum qaumun munkarun sai kai amma ku fa mutane ne wanda abinda kuka zo da shi baki ne ku ko hakika hakika eh ku baki qaumun munkarun lalle hakika mutanen nan ku abin aki zuwan ku ne ka jifa qalu bal jinaka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka da abin da suke musu da shi ne shakku suke yi ba su daga kan ba a isa a azabtar da su ba wa ataina ka bil haqq mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiquna kuma wallahi gaskiya muke fasri bi alika yanki dare bi kidin min al-layl ka tafi da kai da iyalinka bi qit'in min al-layl a wani yanki na dare wattabi adbarahum tabiyo bayan su haka tace a suratul hijri wala yantafi minkum ahad kar kowa ya waya a cikin ku anan wajen suratul hudun tace illa mar'atak can kuma a suratul hudun bace wata bi adbarahum ba eh amma hijri tace wata bi adbarahum wala yantafi minkum ahad kar wanda ya waya a cikin ku wamdu haisu tumarun ku tafi inda aka umarce ku wa qadaina ilayhi muka yanke hukunci zuwa gare shi muka ce masa zalika al'amra yanda al'amarin yake anna dabira haula'i karshen waɗannan mutanen maqtuun an yanke karshen nasu musbihina da sassafe da asuba inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu bi qarib saboda aka ce da aka ce halakar da su zai ce to a halakar da su yanzu suka ce haba ludu alaysa as-subhu bi qarib haqura mana inna maw'idahum as-subh bari gari ya waye ai anan za mu kwana a wajenka hajifa shanin Allah ne saboda haka suka zo suka ce an dabira haula ya maqum muslimin wa jaa ahlul madinati yastabshiruna sai da mutanen alƙarya a garin sun zo suna ta bishara ai ga baki an yi a gidan ludu to yanda aka yi suka gane an yi bakin wannan matar ta sa din nan imra'atul lut din nan wanda Allah ya buga misali da shi da raballahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata luqin كانتا تات عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين to wannan matar aka ce a wata riwayar aka ce sai ta hura wuta dama in sun ga hayaki sun san an yi baki sai su zo ta kofar gida can lungun gida take zuwa wani kauri an ce katangar baya ta fita sai ta cire dan kwalinta ta rika kadawa sai suka tawo suka ce ya ya ne labari ya yi bakin da tun da nake ban taba ganin kyawawa kamar su ba sai kanshi suke mala haka ne eh waja ahlul madina ce stafshiru annabi lutu yace qala inna haula'i dhayfi fala tafdahu wannan baki na ne kar ku kunyata ni qalu sai suka ce awalam nan haka anil alami ba mun hana ta a bisa talikai ba mun ce ba ruwanka da kowa muna jin kunyarka ka daina sauke baki kar ka ƙara ba ba sai mu zama maka daina sa mutane ba wani wannan haka anil alami qala haula in cikin waɗannan da ai kun ga ma ƴaƴana nan bana ce in kuntum fa'ili anan za mu yi magana anan akwai wani iskali anan wanda dole sai mun tsaya mu warware shi duk da dai lokacin mu yana da takaituwa sosai domin yau juma'a wannan banatiya din kaga nan wajen yayi magana akai can ma yayi magana qala haula'i banatiya in kuntum fa'ilina nan kuma anan wajen yayi magana a a mene yake anan aha qala haula'i banati hunna adharu lakum ko waɗannan su ne ƴaƴana ga su hunna adharu lakum sun fi tsarkakuwa gare ku anan aka ce wai yana so ya kwaci bakin sa don haka sai ce ga ‘ya'yana mata ku aura yake nufi. Da yace haula ibanatiya in kuntun fa'ilina ba safar musu yake nufi ba, su aure su, ‘ya'yansa ya ce haka. Yayin da wasu suka ce abin da ake nufi da wannan, ana nufin banatiyan da ya ce dukkanin ‘ya'ya matan al'ummarsa domin uba annabi uba ne na dukkanin al'ummarsa an karanta a kira'ar abdullahi bin mas'ud shaziya yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum haka ake karanta shi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum sannan ulul arhami ba'dhum aula bi haka ake karanta to shine sai yake cewa kuma uba ne ai na kowa saboda haka banati din nan da ya ce yana nufin ga jinsin 'ya'yan matan al'umma ta nan dukkaninsu ai 'ya'yana ne su suka fi tsarkakuwa gare ku yayin da wasu suka ce wannan abin da ake magana a kai ɗin mubalaga ne na ƙyamatar abin da za su yi na ya ba su a bakinsa su je su aikata alfasha da su shi yasa sai mubalaga a bisa abin kamar ka ce wa mutum yokaci naman alkhinzir ai ya fiye maka sauki akan wannan abu ai ba yana nufin alkhinzir din ya dawo halaliya ba ko kamar haka ne ko ko kamar a ce a a a a abu kaza da kai kaza gwara ma kai kaza ai ba ana nufin wannan din shi ya shi ya dawo halaliya bane yanzu wancan yana haram ba a'a abinda ake nufi kyamatar wannan din an gane wannan maganar ko saboda haka bisa ga haka maganar ya yi ta ne don saboda kyamatar abin da suka aikata ba yana nufin ga 'ya'yansa nan ba su aura ɗin ma ba a yadda ba a nan ba sai ya kama a bisa ga wannan kawai kyamatar maganar ne to su abin da suka yi magana amma suka zo suna sauri su ne ita wannan matar ita ta gaya musu to a nan wajen dai dole mu ma dai za mu kwana a nan wajen ba a riga dai an halakar da su din ba amma dai gobe asabar kan insha Allah ta'ala sai an kifa garin nan insha Allah sai an kifa garin nan nasu alhamdulillah alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين